الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الله وبلغ والخاتم لما سبق الناس بالحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره والمداد العظيم ورضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اذكري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بزمان فصل وما وفور عقله أما تكحنك لما الله صلى الله عليه وسلم وذكاء لبه لكيف زوجيش مفايا حنك ليش wa kowace hawasi da ƙarfin gaban shi irin gani ji magana sauran da abubuwa gabai mutum wa fasaha lisanihi da fasaha harshen shi wa atidalu harakati da daidaituwa harkokin shi duka wa husnul shama'ilihi da kyakkyawan shama'ilin shi da ɗabi'un shi da halayen shi duka waɗannan alamir ya ta ba ku kwanto annahu cewa shi maza Allah sallallahu alaihi wasallam kana aqalan nas wa akthahum ya zama mafi kaifin hankalin dukkan mutane mafi kyawa hankali da lura bisa ga dukkan mutane gaba daya wa man ta'amalta da biyarahu amraka wa inal khaliq wa zawahirihi wanda ya lura da kyakkyawan gyaran lamarin halitta koyayyen shi da bayyanan shi wa siyasat al'ammatu wal khassat da iya tafi da zama da jagoranci na amma mutane da khasa mutane ya salatu islam ya rasu ya bar sahabi dubu ɗari da dubu ishirin da dubu hudu amma cikin su domin ka keɓe tsakaninka da allah wa manzon allah ya hisu zai ce maka tsakanina da Allah ni manzo Allah ya so da kowa kuma ya faɗa maka hujjoji kuma dole ka yarda kun ba bilahici saboda ya san ilmin nafsu psychology na kowa don kowa abin da za ka yi mai daban ka burge shi bisa ga wani ko in ce ka gamsar da shi shi zai maka abin da ya san ga halitta in an baka za ka gamsu shi zai maka kawai misali suna hira ya ce kai manzan Allah yana ji da nisan da sallama wato kaiwa da ka gane da na zo na yi sallama da komi ya kai fitowa ya kai wani yamma sai ya jawo mayahi ne bai tsaya ya yawa hawa da kare na ya ɓaci fito kai hasa ya hito ni duk inda yake in ne sallama ta kai ya shigo kaga kowa ya gamsu shi wannan ana ɗakin aisha yana wani ya ce to me ka sa sallama shigo mana shi haka ya kaso shi ko wanga a ga yana sulaba a maza maza a hito to haka kowa cikinsu babu wanda za ku keɓe mai ce maka shi an yi so ne bisa ga wani ba kun ba son mina hici ba a'a ya san abin da ya kaso shi zai mashi sallallahu alaihi wasallam na'am ma'a ajabi shama'ili tare da kyawo da ban mamakin ɗabi'un shi wa bade isiyarhi da makayancin sirar shi fadalan amma a fata balle fa ma abinda Allah ya kwarara mashi da ilimi wa qarrarahu ya tabbatar da shi min shar'i na shari'a duna ta'allumin sabaka ba da shiga makaranta ba da neman ilimi wanda ya riga dibi dai alqur'ani da gani dibi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce ummi ne ya zo da shi da qur'anin da hadisin da dukkan shari'a ji kyakkyawan tsari wurin komi ka duba na rayuwa ta wurin tattalin arziki da wurin siyasa da wurin komi za a ga manzo Allah sallallahu ya sha ta hanyar da yake shine hanya madaidaiciya kuma in ka bi karantarwa ta ba da za a yi ka halaka ina ka cewa wa abdul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam alhuda shari'a alhadiyu shiryawa kaga hadiyu shiryawa guda shirya to ba wanda ya yi kyawun shiryawa da yangancin shiryawa ga komi irin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma zai ce ne so ka ga yadda na yi ko so ka ga yadda na kai ko ka ga yadda zan yi ba wai kawai ta faɗa maka bai ce ka ce ka yi a'a za a gaya ma kuma za a yi kuma ga su abubakar kusa su aiwatar da kanka ce ai shi daban ne kowa ma na iyawa akwai abubuwan da kuma cewa komi kokarin ka so ba ka iyawa kun ba aza baka su ba sallallahu alaihi wasallam abin da ya tabbatar na ilimi da abin da Allah ya koro mishi ya kwararo mishi da shari'a da ya tabbatar ba da wani neman ilimi da ya riga ba wala mubarasatin taqaddama ba kuma da fama da gogayya da waɗannan abubuwa suka gabata yanzu abu zai faru yanzu zai gaya maka yadda ya kamata a yi shi wala mudala atin lil kutubi minhu ba kuma da nazarin littafai ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lam yamtari fi rujhan aqlihi wa taqulu fahmihi li awwal badihatin sannan kuma ba wanda ka kardama ko kokonto cikin rinjaya hankalin manzan Allah sallallahu alaihi da kuma horuwar fahimtar shi ta yadda aka bukata li awwal badihatin ba sai ya tunane ba farkon badiha jide san da yanzu ana rigima kan dora alhajar aswad dole shi wanda ke wannan fa ba dolaye bane ga zamanin shugabannin kabilu ne na larabawa qurayshawa kowa na ji da kai ne wurin komi amma aka zo an gama gina ka'aba dora dutsen hajjarul aswad ya zamo tashin hankali saboda kowa na ganin idan dan kabilar su ya dora to su a shugaban to kuma kowa na ganin su ana wasu himu ba tashin hankali zo har an zo da masakin jini kowa ya tsoma hannu shi da cewa sai dai duk a kare amma ba za a dora ba sai an gama yaki hankali ya tashi sai aka ce to kai mu gama ginin ka'aba ko mu zo mu kashe kanun mutuwa zai dawa yanzu abin da ya kamata ta wannan kofar ne mu yadda duk wanda ya shigo farko to mai yadda ya muna hukunci to abin da ya ce mai yadda an yadda an yadda to kuma kaga ita yarjejeniya ta cika alkawari ko ga jahiliya to an san da shi kuma rashin mutunci ne ka yi karya rashin mutunci ne ka karya alkawari ko ga jahiliya da haka an yadda ana nan cirko cirko sai ga manzo Allah ya shigo sai sun ka ce sai uwa haza al'ami radina bil'ami ga amintaccen ganin da mun ka sani ya shigo da asadu al'ami suka ce mai gaskiya na amintaccen suka ce mun yadda to da ya zo nan da za a gane kaifin hankalin shi da sanin abin da ya kamata da an ka yi kaji kaji kaji kaji nan take bai ce kuce sai gobe ba sai ya cire mayahi ne sai ya shi hida sai ya ɗauko dutse sai ya ɗora sai ya ce kowace kabila ta ba da shugabanta an ka baya ce ku zagaye zanen nan an ka zagaye ce kowa ya riga an ka riga to bismillah a daga an ka daga to mutahi an ka taba kai inda yake sai ya sa hannu ɗauka ya tura sallallahu alaihi wasallam ba an huta ba to kaga dan zai gwada maka kaifin hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya kamata dan in yace ku bari in ɗora sun riga sun yadda in ya ce a ina abu dalib doki dole an yadda ina wa duk abin da ya ci an yadda amma tun yana so kowa ya gamsu sai abin da yake har abada ba mai cewa ba kyauta mishi to duk al'amari ne haka yake tun tashi shi duk abin da ya za a gane cewa to ga hankali dai haka ya kamata kuma bai bukatar tunani wa hada mimma la yuhtaju ila taqririhi li tahaqquqihi to kuma wannan bayanin da muka yi abu ne wanda yake daga cikin abin da bai bukata wai sai an sa an ta kawo hujjoji da misalai da a tabbatar da shi saboda tabbata ne kowa san tarihin manzo Allah sallallahu ya san haka yake wa kad qala habun munabbi ko munabba wa habun munabbi ya ce qara'atu ni dai na karanta fi a hajjin wasu filin kitabun na karanta littafi saba'in da ɗaya wajen tufi jami'a annan nabi sallallahu alaihi wasallam arjahun nasi aqalan wa afdaluhum ra'yan duk cikin su na samu cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya fi kowane mutane rinjaya hankali ya aure hankalin shi da na kowa ba a cin ba hankalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jiya da yayi da aka dawo sanda aka yi la'aga al-madinati da aka zo an zo a zauna a huta kamin a wuce madina kamakiya ana cikinsu duk da an ci su da yaki sai aka danna a huta zuwa gobe a wuce sai aka ce to a je a ɗebo ruwa kowa aika yara ne mai zuwa da kai da yadda dan ubayu ya aika da yaro ne a ɗebo mai ruwa ana ne sai ga wani ya zo da kaya ya ce wannan kayan na manzan Allah ne suka saya da abubakar da umar za ka ci a to kowa ya jaye ba za su layi ba a cika musu ba shi a daidai ba to sai aka daɗe can sai dan uban ya ga yaro ne bai dawo ba an daɗe sai ya dawo ya ce wani me yasa ka daɗe ya ce a'a muna bin layi ne sai ga wani wani ya zo da kayan manzo Allah suka zama da aukar Umar sai muka ce to a jaye su ba za su bi layi ba a fara cika musu dan uban ya ce yanzu kuma ta kai na ruwan sha ma ba za a ba mu ba ruwan da za mu sha amma Allah ƙara mu Allah ƙara mutane yan uwan sun koro su an watsar da su dan da kai rigima ku zo ku tarbo su ku ba su wurin zama ku ba su abinci ba su hadda cewa kaza kaza kaza kaza to ta ƙare da yau in mun koma Madina kaskastacce sai ya gane kurin shi da haka mai girma sai ya kuri kaskastacce daga cikin Madina ba mu kuma da irin wannan saboda ya san su kaɗai da 'yan madina sai wani bawan allah ta kashe shi kuma ga ƙarami yaro ya za a zo a gaya manzan allah cewa kaza kaza sai ya samu da ya fita ta gawa mai kaza a jube ne da as don ba ya ce yaron can banna zai ina kyale shi sai ya tashi ya bi shi ilai ko sai ta yi yawan manzan allah da sallah su abubakar ga umar sai ya shiga yana shiga ɗan ruwa na shiga ya rasulullahi yaron na bakareci ne da abu da zai ga makarya ne kan kai da shi ya ta faɗa za Allah ce to ya bai ce koyo in in ma dai yin magana ƙarya zai faɗi ka abu da ya magana to sai da na Umar ya san manzo Allah na iya cewa to a tashi sai ya ce ya rasulullahi yaron nan ba zai ba dattijon nan ƙarya ba a bari ya faɗi a'a ya ce a'a ba shi ya faɗi ya ce ya rasulullahi kaji kaji abin da ɗan ubayu ya ce ya ce in an koma madina da yi hudu janna da azumin al'azal kaji a ya rasulullahi dama da faɗa faɗa ka bari ya magana sai na bari min ya ce rasulullahi bari in kashe shi bari in zara ya ce a a wani rabi da shi to kaga wani irin tashin hankali ne ana cikin ƙasar makiya kowa na da makami sannan ba nesa an kai da rayuwa irin ta da ba to mazala ya tsaya sulhi nan wurin a ɓaci zai yi nan take sai ya ce a gaya wa mutane wurin nan gidan shedan ne a tashi kowa ya ɗora ka a ɓasa wuta ruwan ma ba a so kowa ya ɗora sai ya ce ma shugaban ɗan obayu ka jira ni ne ka jira ni kai da manzo Allah ba yake tahiya saboda nade mishi kasa aka yi da sai ya tura shi sai ya tsaya baya sai ce wasu kai ka tsaya ya ce to aka wuce aka yi tafiya aka gaji aka yin aka kwana mazala bai tsaya a huta ba kaga ba magana a tsaya cikacce kuci kowa ta kai ne ya kai can sai ya ce ma shugaban ɗabar yan magana da wani ya zo ya ce dan ubai ya faɗi game da mu ya rasulullahi wallahi ya faɗi ya faɗi ya ce wallahi ya faɗi ce to na banka da shi in gaira za ka yi sai an jima sun kai ta tafiya sun kai ta tafiya nan ne inda da aka zo maza Allah ce to ga dare yayi wa zai mana gadin alfijiri dan mu sallah asuba Bilal ya ce ni ba ni kwana ya ce to bismillah da an ka aje kaya ya ta zikiri Qur'ani zikiri sai da sayin jinjihi ya zo sai dan gincira shi huta haba sai da rana ta fito hajji manzo Allah daga kowa tashi kuma ka a tsata taurawa sai ya ce nan ma shi dan akwai tashi mu yi gaba shi kaga kenan in baka samu yin sallah ba da gangan ba ba komi sai ka fito ruwa ka alala ka sallar ana nan ana nan sai da aka kai madina za a shiga gari shi ko akwai abdullahi ibn abdullahi ibn ubay babban sahabi ne radiyallahu ta'ala yana jin bakin ciki wannan uba ne ne manzo Allah kuma ya halitta su da ya za a yi babuna ta ce mutunci ga annabi Muhammad uban kowa ya kyade sai ni uba na kawai ya ce bari in maganin abu ko sai ta bakin kowar gari ya zara takobi bisa doki ya tsaya abdullahi ya ce wuce ba da kai na kai ba wuce sai ya dan uba ya su ya wuce sai ya samu da takobi ce baba koma ko ba hada ne da bace kai ne baba ko abdullahi ibn ubay wanda ya haihe ni kai ne ko na gane ka wallahi ba ka shiga madina sai ka tabbatar da kai an kaskastacce manzo Allah shi ya madauke kuma wallahi ba ka shiga sai ya ce in bari ka wuce in ko ka matso wallahi yana sare maka ka je da aka son kishin manzo Allah ka wuce zuciya da an kai gashi amma yace wallahi zai kashe uba ne ko ko yazo ba gane ba ce na gane ka baba ne ko taho ya zaburo yaro ya zaburo ta koyi ya jaye ya tsaya aka yi hudun irin hudun zakaru curko-curko sai jibril ya ce a rasulullahi ka wuce gaba ka ga abin da ka faru ana ci ana dirama sai aka ga maza Allah su da ta keta mutane to ya aka yi maza Allah ya ta keta mutane ta keta mutane ta ta keta mutane har ya zo bakin gari sai ga dan ubaru ga ɗane ta koyi kai abdullahi an kai ya ce yaro yaro ya ce yan nan matsayin sare mana kai an bashi magana ce kai an ka wallahi ya ce ya rasulullahi zagin kai kuma wallahi sai ya tabbatar da shi a kaskastacce kai a maɗauki kuma wallahi in ba ka yadda ba kai izini wallahi bai shiga madina da Allah ci haka an kai ci haka an kai ba ka ce sai sai kai a kaskastacce sallallahu alaihi wasallam ya ce to ya yadda shi a kaskastacce manzo Allah kai an maɗauki da sa rana ya ce to a'a ya rasu ya ce ba shi ya wuce shi da wuce ne kuma ta lati sai na umar umar ka gani haka bai ba ji kaihin hankali ce umar kai da kace ka kashe shi haka bai ba ɗana ya mana maganin shi ce da mun taɓa shi can daji duk ƙabila ce mun zama abokan waɗansu amma su da kan sun gane cewa ba tsohon kirki ba ne ya ce na gani ya rasu misali to ina haka wani hudu inda ka bi cikin sirar za ka cewa ba wanda himman zuwa Allah kaifin hankali da ɗaukan matakin da ya dace san da ya dace ba da tunani ba sallallahu alaihi wasallam ce na karanta littafi saba'in da ɗaya duk cikin su na samu cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya yi kowa hankali ya yi kowa kyakkyawan ra'ayi sallallahu alaihi wasallam a fi riwayatin ukura a wata riwaya ce ko wajen tufi jami'a sai na samu cikin dukkan littafan nan saba'in da ɗaya أن الله تعالى الله تعالى لم يؤت جميع الناس من بدء الدنيا إلى انقضائها من العقل في جنب عقله صلى الله عليه وسلم إلا كحبة رمل من بين رمال الدنيا صلى الله عليه وسلم yace na samu cikin dukkan littafin na cewa Allah ta'ala dukkan mutane ƙarin in aka tara hankalin da an ka ba su tun farkon duniya har ƙarshe a kwatanta hankalin da hankalin manzan Allah su da bai wuce igon yashi guda ba cikin dukkan rairan da a cikin duniya duk yashin duniya to hankalin manzan Allah ne su ko dukkan hankalin manzan Allah shine dukkan yashin duniya su ko dukkan hankalin mutane kwara guda ce to bi a kwatancin kwara guda ko daga yashin guri ba dukkan yashin duniya shi a hankalin manzan Allah su ko dukkan hankalin mutane to kwana guda ce ta yashi duniya da baki wakala mujahid mujahid ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah zo ya zaka mata salat in ya tsaya sallah yara min khalfihi wani ya ce man khalfahu yara min khalfihi kama yara min bayne dai yana gani ta baya yadda yake gani ta gaba ne ya ce wasu ku ba su cika ruku'i suna saurin tasowa kahina ku rika natsuwa kuna yin sallah da kyawu wallahi yadda duka ganin gaba haka na ganin ku bayana banda ya ce ba za Allah mutum ne kama ne ya faɗa mana mi an baya ne ya ce wani ba ba sai an taimake su ba sai an kama sallah yanzu ya faɗa mana ya tsaya haka don Allah faɗa abin da an baya ne a shi ka san ba ɗaya ba ne sallallahu alaihi wasallam وبه فسر قوله تعالى وتقلبك في الساجدين da Allah ya ce da kuma jujjuya ka cikin masu sallah aka ce wannan ne saboda yana gani ta gaba ta baya ta dama ta hagu ta sama ta ƙasa duk manzo Allah na gani sallallahu alaihi wasallam wa fil muwadda anhu sallallahu alaihi wasallam yace inni la arakum ni yana ganin ku ka ga alamu ta da arabu yana ganin ku don wara da zahari ta bayan bayana suna kai matuƙar kirdada su waɗi lafazin da suka ganin lalle shi ne an ka gaya musu manzo Allah ya faɗa saboda kasuwa manzo Allah ƙarya a canza lafazi har in suka kasa ce awa ma fi ma'ana ko kuma kala ma fi ma'ana in ma dai ba lafazin kenan ba to ma'ana kenan tunda ya ce wanda ya mani ƙarya da gangan ya zaɓi inda ya kaso na wuta na hada abin da ya samu kai na wuta ne wa nahawhu an ruwaito irin shi an anas fi sahihaini a bukhari da muslim wa an aisha mislu ita ma aisha ta faɗi irin wannan qalat tace shi maza Allah ya ga ta baya da a ganin ta gaba ziyadatu zadahu Allahu iyaha fi hujjati wani ƙari ne wanda Allah ƙara mai cikin ƙarfin hujjar shi sallallahu alaihi wasallam ibadar riwayat a wasu daga cikin riwayoyi an ruwaito cewa inni la anzuru min wara'i kama anzuru min bayni daya ina gani ta bayana kamar yadda nake gani ta gaba ko ina kallo ta bayana in nake kallo ta gaba na to kaga dai duk ma'anar duk guda ce amma dai lafazin ake kirdada kada mutum zama ya karya da gaba wa bi ukhra a wata riwaya yace inni la ubsiru min qafaya kama ubsiru min bayni daya ina gani ta qiyata baya kenan kamar yadda nake gani ta gaba na wa ka bi yumnu mahalal an aisha radiyallahu anha ce kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya rafi zulmati kama ya rafi dawu tace manzo Allah ya zamo yana gani cikin duhu irin yadda yake gani cikin haske ka san aisha ta zo tana binki sai allura ta wadi kuma hitila ta mutu ta ta duruniya tana lalabe bata gani ba sai manzo Allah ya tunkaro sai haske dal ba ya tilla gare ba ba fuska a haka nan da jikin sallallahu alaihi wasallam ta shigowar shi sai ga allura ta doki abunta ta yi misali da baitin cewa ban taba ganin mai kyawun kamar ka ba mata ba su haihi kammalallen mutum da ka ba ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi ne ta ce yana ganin cikin duhu da yake gani cikin haske والأخبار كثيرة سيأتي في روايته صلى الملائكة والشياطين akwai hadisai masu yawa ingatattu wanda ka tabbatar da manzan Allah yana ganin mala'iku kuma yana ganin hadda shaidanu ba ne kame shaidan ba wai shaidan ne shaidanci manzan Allah na sallah wai sheko da gudu da bakin wuta wai ba manzan Allah su to balle kai ka ce ka haƙarin shaidan manzan Allah kuma sallah ya kai ya koda ko da gudu ta so mai da wuta ya bari sai da ya kawo sai sa hannu ya rike shi ya ce shi ɗanin banza in dai ɗan da ka gani shi ibada addu'a Suleiman ba dan uwana har da rana in baya da kai su wasa da kai cikin Madina kaga an ma cire shi dan ci an wasa ko ga lokacin to dariya ɗaya sai dan shi bai damu ba shi da shi da ba shi dan ce shi ga takaci wa rab'an najashi lahu da kuma ɗaukako gawan najashi ga maza Allah sallallahu tun daga Habasha hatta salla da hayya mai sallah wa baitul maqdis da sanda aka dago baitul maqdis yana wasabo sun da sun ta shi quraishin da quraishawa wal ka'abata da ka'aba da aka dago mai ita yana bana masjidar Husain da ya gina masallaci ne na Madina saboda ya gobe kibla wa qarhu ki anhu وأن يكاد يدري أنه كان يرى بسوريا أحد عشر نجما ينا غنم تورار قوم شاء بسوريا وسنتي شاء وسنتي ترى على كل دي تورار أن تيتو تيتو سوريا zaka cewa kaza da hayan tudin da to shi yana ganin su kwaya kwaya wa hazihi to kaga ce ai wai mu'jiza ce ce a'a wa hazi wannan kula duka ta mahamulta ala ru'yatil ayn abun doka ne akan gani na kwaya ido dai sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya gudu dutsen nan na handar bugu uku ya wace shi kuma kamar toka aka ce karhin jiki ne ne ba wakin mujiza ce kawai da yadi bai sai ya narke amma ya sa wanda ya koya mutum nawa jan arba'in sun ka kasa shi da yanzu bugu uku dai ya koma kamar toka to haka wannan kallon na irin shi ne ne وهو قول أحمد بن حنبل وغيره شيء نتيجة الإمام أحمد بن حنبل وذهب بعضهم ساشا سياتي بكم مغانا كان سوريا إلى ردها إلى العلم زوى العلم شياسة هكا والظواهر أما مبين أبو بوح تخالفه ترى ساقا وأن مغانا أبا غني با sani ya yi a'a ya sani kuma ya gani wala ihala da fi zalika babu wata ihala wanda za a yi cewa an kau da shi daga inda yake wahiya wannan a ba mutum karfin abu ga hawa din shi wanda ba a ba kowa ba daga irin shi min hawasil anbiya daga abubuwan da Allah ke bace annabawa da su wa khisalihim da dabi'o'in su kama akhbarna abu muhammadin abdullah ibn ahmad al-adl abdullah ibn ahmad al-adl min kitabi حدثنا أبو الحسن المقري الفرقاني حدثتنا أم القاسم بنت أبي بكر عن أبيها حدثنا ما سوق والله ربتي نعم بمبين حدثنا مو من بعد الأباني حدثنا يا بام الأباني بمبين شكاوني كو دوس بيسنا نعم حدثنا الشريف أبو الحسن علي بن محمد الحسن حدثنا محمد بن محمد بن سعيد حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان حدثنا محمد بن مرزوق حدثنا حمام حدثنا الحسن عن قتادة عن يحيى بن وقال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما تجلى الله لموسى عليه السلام sanda Allah azza wa jalla ya tafi ga Annabi Musa alaihi salam kana yusulun namlata daga baya annabi musa zama yana ganin tururuwa ala safa akan dutse in lailatul zalma cikin dare mai tsananin duhu basirata ashrata marasa ta hiyar farsahi goma goma goma su uku nawa kenan mil talatin yana hangen tururuwa bisa duci annabi musa kenan duk da cewa ya fi ga allah allah ce ba ha gani na to ya ga tururuwa mil talatin cikin duhun dare ina ka kacce wanda ya ce na ga Allah da ido na domin an bai gani balle surayya sallallahu alaihi wasallam wala ya buqudu ala hada an yahtasa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam bima zakarnahu min hada al-bab ba'da al-isra'i wal huzwati bima ra'a min ayati al-kubra yace baya nisa akan wannan bayani cewa manzonmu annabi sallallahu alaihi wasallama Allah yake bace da abin da muka ambata a wannan babi bayan isra'i da rabbanta da ya da ganin abin da ya gani na ayoyin allah masu girma kaga alkubra ko annasul akbar mafi girma alkubra mafi girma cikin ayoyin an ce ayar jam'i ne ko alkubra mafi girma shine ganin allah tunda shi kaɗai ya samu wannan martaba to bayan ya ga allah kuma har yace na gane da idon ga biyu na wannan kaza ya tubi ainai rasi kuna an ce yana ganin sura ya ba sura ya ba ko ma mene da ba a gani ba ko ko ya ga gaba ya ga baya sallallahu alaihi wasallam to kada ja'at al-ahwaru bi annahu sara'a rukanata kuma in kana magana a ce wai karfi ne na hawas to ai ya taba kayar da rukanatu sarkin karfin larabawa duka ashaddu ahli waqti mafi karfin mutanen za duk duniyar lokacin rukanatu ba da taba kada shi suna kiyo manzo Allah ya ce ka ko da zabi ko kuma kashe ka da kai ce kai dai na ce to bismillah an ka ta gaye jika shi kasa ya ce ai dan ban shirya ko to shirya ya shirya ya ce ka shirya i sun ka kama sun a kama ya jika shi da kasa ce to da ya sa aka sa mai ƙara shirya ya ƙara kuma jika shi da kasa sallallahu alaihi wasallam ta ce bai da ƙarfi wa kana da'ahu ya kira shi islam zuwa musulunci wasara abaru kana ta yi kokowa da abaru kana fi jahiliya lokacin kafin zuwa musulunci ya kada shi da bayan kada shi ta ayin kaɗuwa kada ne wannan sa'a cikin kokobi bismillah ya kuma an taga kasa ya ce na dai musulunci ka san mutum ga abin da ya iya na aka gwada mishi waya wa kana shadidan ya zama mai kare wa awadu ya koma kokowa da shi salasa marrata yana kasai ya koma kasai ya su uku kullu zalika su uku nan ya sara uku rasulullahi wanda Allah na tika shi da kasa wa qala abu huraira sannan abu huraira radiyallahu anhu ce ma ra'aytu ahadan asra min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi mashihi ka annama al-arda tuwa lahu inna la nujhidu anfusana wa huwa ghayru muhtadisin ya ce ban taɓa ganin mai saurin tahiya ba irin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai ka ce naɗe mishi ƙasa aka yi ya ce mukan bi shi muna wahala muna wahala mun wahala amma shi bai damu ba shi ba sauri ya kai ba ta yaya ya kai a hankali amma sai an gama da gudu gudu gudu gudu shi yasa sai ya tura sahabbai gaba shi ya tsaya ba sai malaku su dawo mashi baya sallallahu alaihi wasallam wa fi sifati sallallahu alaihi wasallam ya zo cikin sifar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama anna dahikahu kana tabassuman dariya ta yi murmushi ne shi irin dariyar da muka yi ha ha ha ha to yana kawo bushewar zuciya ko mutum ya zama mara kanan ne kai da adda mutuwa gaban ka da hisabi ka ce ka mance ka kalaka dariya haka buga kawa daɗin da ka ji da duniya manzo Allah murmushi ya kai inda hayye dariya an rubuta shi ya zalta fata in ta fata ma'a in zai waiwaya sai ya juya gaba ɗaya bai juya da kai shi kadai wa iza mashiya mashiya ta kalluwa yana tafiya ta kalluhi haka yake cap cap cap cap bai ta hiyar takama ka an na mayan haƙƙin yin sauro kamar dai dan tudu na gangaro ba daga tudu ka ga ba gudu gudu ba ko ba takama ba haka an tafiya masu Allah sallallahu alaihi wasallam صلاة الفاتحة صلاة الفاتحة